غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu wannan rana kamar yadda muka yi hutu domin tafiya hutun babbar sallah wanda gashi Allah subhanahu wataala ya azauta mu da dawowa tare da irin abubuwan da muka riska na alhairai masu yawa a cikin kwanukan da suka gabata ko babu komai ƴan uwa sun san mun riski layalin ashar kwanukan nan guda goma wanda Allah ya rantsuwa da su a cikinsu mun fuskanci ranar arfa da yawan alhairai da gafarar da ke a cikinta bayan nan Allah ya azauta mu da ganin daren idi da ranar idi ya azauta mu da sallar idi wanda duk wanda ya je ta ya dawo yana dawowa ne da gafarar Allah haka nan kuma Allah bai ban mu haka nan ba ya azauta wasu daga cikin mu suka samu daman yin layya wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alkawali daga Allah cewa duk wanda ya layya to zai zama cewa wannan ragon nashi shine zai hau ya ketare sarai haka nan kuma wanda ba su samu ladin layya ba su kuma manzon Allah ya masu layya haka nan mun fuskanci kwanukan nan guda uku wanda aka dinga kabbarbari a cikinsu wanda manzo Allah ya ce duk wanda ya samu yayin wannan kabbaran to a gaishe shi da haka mun fuskanci alhairai masu yawa muna roƙon Allah ya sa mun dace kuma Allah ya maimaita mana ya maimaita mana kuma abubuwan da muke fuskanta yanzu Allah subhanahu wataala ya sa mu fuskance su cikin alhairi domin yanzu za mu fuskanci kuma sabuwar shekarar musulunci nan da kwana goma bayan nan kuma za mu fuskanci tasu'a ashura daga nan dai kahin kahin kahi sai mu ta inda muka yi wajen bikin maulidin manzon Allah da kaga kullum mu ba mu da hutu in wannan ta wuce ne wannan yazo in wannan ya wuce wannan yazo to abin da dai muke fata Allah subhanahu wataala ya anshi ayyukan mu Allah ya yarda da mu abubuwan da muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana haka nan ƴan uwan mu wanda suka koma zuwa ga Allah a cikin kwanukan da suka gabata muna roƙon Allah ya jaddada musu rahama mu da aka haifa a cikin wannan kwanuka domin an yi haife-haife da yawa a makarantar nan ƴaƴan da na makarantar da wanda ba na makarantar ba Allah ya musu albarka ya raya su cikin addinin musulunci to alhamdulillah idan ƴan uwa ba su manta ba dama mun gama babi na 68 wanda imamin Nawawi ya mishi take da babul wara wa tarku shubuhat kuma mun gama babin baki ɗayan shi sai muka kwana akan hadisi na ɗari biyar da tisa'in da hudu daidai wanda aka an so shi daga adiya ɗan amrin wanda manzo Allah yake cewa la yablughu abdu an yakuna min almuttaqina hatta yada'a ma la ba'asa bihi hazaran lima bihi ba'as shine ko wanda Tirmidhi ya rawaita hadisin to babin da ke gaban mu shi kuma babi ne na take-taken sufanci, hanyoyin da mutum zai bi ya zama sufi. Shi idan an ce sufi, ana nufin fa wani mutum wanda ya manta da kowa ya kama Allah, cire sufi kawai. Ya manta da kowa, ya kyala kowa, ya kyala komai wa ya kalla Allah, aikin wa yake aikin Allah, me yake yi abin da Allah ya ce yi. me ya bari abin da Allah ya ce ya bari to yana daga cikin matakan sufaye shine al-uzla kaurace ma mabannata ya zama cewa idan kaga ana wani saban Allah to sai ka tattara ina ka ina ka ka koma wajen Allah ka kyala muƙannata su ta ɓannarsu to he imamun nawawi ya ce to shi kuma wannan babi na gaba zai yi babi ne akan babu istihbabil uzlati inda fasadin nasu was zaman babin da za a yi shine akan mustahabbancin uzla kauracewa keɓancewa fita daga cikin mutane inda fasadin nasu a lokacin da mutane suka lalace kamar yawan yanzu kenan ko ai mun lalace duk sabo akwai wanda ba yi yace su da haka idan mutum ya shigo irin wannan zamanin to an so gare shi ya kwashe ina shi ina shi ya fuskanci Allah duk inda kake son ka nemo gyara a cikin wannan al'umma abin na da wahala musiba da saban Allah mutum biyu ke saban Allah daga kafiri sai jahili da suke saban Allah to yanzu saban Allah ya samu gindin zama har malamai ma ba su tsira ba har masu mulki ba su tsira ba in ka ji an faɗi wani fasadin da wani malamin ke yi sai ka ga cewa to wai wannan wai da gaske ma ko yayi karatu to kun ga wannan zamani ne wanda mu mutane mun lalace zamanin da ake ciki ya gurɓata to a wannan yanayin to shi ne yanayin da ya kamata mutum ya kaffa kaffa ya gaya zai tsira da addinin shi yanda misalin yake kamar yanzu ne da ƴan kuɗinka ƴan miliyan guda a aljihunka kuna cikin tafiya ya wani ya ce muku wayar wayar kun ga gettin can barayi ne da Allah kai mai miliyan ka ce maza maza mu iske su me shawararka to sauka zan fana zan ya zan yi dan ka gudu da miliyan ɗinka, to yanzu ma musiba ta addini ta kai ga ya za a ka gudu da addininka, don kada musiba ta jawo addinin naka ya suɓushi a hannunka, don wasu da yawa addininsu ya suɓushi. Awul kaufin min fitnatin fiddin, ya ce ko ko mutum ya uzula ya ƙaurace ma mutane saboda jin tsoron wata fitina ta addini. Abin da ake ce ma fitina a cikin addini rigingimu tsakanin musulmi, shi ne fitina. wannan na jiwon wannan da kafirci wannan na jiwon wannan da fasikanci wannan na jifa wannan da zindikanci gayi nan dai abubuwa sun rikice masallaci ɗaya limami ɗaya amma sai ga ana hararar juna ba haka muke ba sallah ake a masallaci ɗaya amma in ka ce assalamu alaikum in ka ba wani hannu sai kau da kai wai shi gaba yake da kai ko masallacin ku ɗaya to ina ga kuma wani masallacin da wani ina ga wata aqidar da wata ina ga wata fahimtar da wata fitina ta auku wa uqul fi haramin yace ko kuma jin tsoron fadawa a cikin aikata wani abu na haram kana jin tsoron idan fa ka zauna cikin mutane to dole zaka aikata haramu kamar yanzu in dai kana zuwa can bahira a zauna ai dole ka yi gulma ko in ba kai sa'a ba ma dole he kai ƙarya sai kai annamimanci sai kai sai kai to he kai uzla wannan majalisa he ka kaurace mata ka daina zuwa ina fata ana fahimta imamin nawawi aw shubuhatin ko kuma shiga cikin wasu abubuwa masu rikici ya zama cewa ka fahimci idan kana shiga cikin mutane to dole a ta samun shubuhat wani mutum ya zo ya wuce kukan dan mashin din shi wancan ina za shi ne sai ne ce a makaranta za shi ce kai bala wacce ya kama da masu zuwa makaranta gidan kwallo za shi a bai kama da mai masu kwallo ba a wajen kiɗan can za shi ka shiga cikin shi buhatu me ya wanka da inda za shi kai inda ka yi sowa ya tambaye ka waye aike ka to idan ka ga zamani ya zama irin haka to sai kai uzla gurin da ake irin wannan ka daina zuwa to wa'annan abubuwan a wannan babin su ne imamun nawawi Allah ya kara mashi yadda yake son ya karantar da mu su qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fafiru ila Allah inni lakum minhu nazirun mubin fafiru ku gudu ku gudu ku yi gudu ku kifa da gudu ila Allah ku tafi zuwa wajen Allah to amma gudun ma'anawi ba kawai za ka yi za ka sa kafa ba ne to in ka ruga da gudu ai nan inda ka bari Allah na nan kan ka kai yana nan can ma yana nan to abin da yake nufi da wannan gudun gudu ne na ku zazzage damtse ku yi aikin ibada da gaske kamar yadda mai gudu ke zage damtse ya gudu wani gun sai kaji ana cewa fas au ila zikirillah ko ku yi sauri ku yi sauri zuwa ga zikirin Allah to da haka to duk irin wannan ma'ana abin da ake nufi yanda wani ya kifa da gudu yana son ya kai wani gu to kai ma a wajen ibada ka kifa da gudu ka nufi wajen Allah inni lakum minhu nazirun ma'aikin Allah ya ce domin ni mai gargadi ne minhu daga Allah nake mubinun kuma mai yin bayani a cikin sakon Allah ba abinda na koye nayi bayani dalla dalla da haka kowa ya kwashe kayan shi ya tattara kayan shi ya nufi Allah a guje bai yiwo kuma a nufi Allah a guje sai an samu jagoran da ya san hanyar bin Allah da haka matakin farko na bin Allah shine kowa ya tattara kayan shi ya koma makaranta da makaranta ake sanin Allah kaga a matsayinka na matashi kullun so nawa kake zuwa makaranta da a sati so nawa kake halartar gun wa'azi wannan ilimin shine zai karantar da kai to ga hanyar da zaka bi kafan Allah a yanzu me ya jawo kaga ana ta kwalla da mutane kaji wancan kasar din kaji wancan kaji wancan wannan ya ce kaza hadisi wancan ma ya ce kaza hadisi zai ka rasa wa zaka kama to shike ne ka zama la ilaha illa amma in kana karatu to inda wancan ya gano hadisin kai ma ka gano inda wancan ya gano hukuncin kai ma ka gano to sai kaga ka samu hanya madaidaiciya wadda zaka bi ka fuskanci Allah da yawa fa za a je lahira wa kaga mutane suna tunanin za su tashi cikin musulmi amma sun tashi cikin kafirai da yawa za a samu wannan yana kallon aikin da yake wai shi addini ne Allah ko mu nan kusa kusa kalli irin akidoji ma yanzu dai musulmin da zai zo kamar nan ya same mu a masallaci bukatar shi kawai abin da yake so kawai wai ya zo ya kashe mu yayi mu addini aiki ina fata an fahimta wannan ina musulunci to ka ɗauka ka ɗauka wannan wannan na ɗan kwatanta ma ne kwatanta ka faɗa aka gani ga aƙidoji nan daban-daban wata in ka jima wata aƙida sai ka ga an kora Allah baki ɗaya wata aƙida sai ka iske a'a annabta annabin ne an kore ta baki ɗaya amma masu yi kuma su kallo suke addini suke to da haka lallai ne in hanyar da zaka bi ka tafi wajen Allah a guje kai ko a hankali ne ma shine ilimi lallai ayi karatu in an yi karatu ne za a gane hanya Allah kuma a bi Allah yanda ya kamata a bi shi Allah ka ba mu ikon binka wa an sa'd bin abi waqas radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الحفيا رواه مسلم an so daga Sa'ad dan Abi Waqqas Allah ya kara mishi yadda wanda Sa'ad dan Abi Waqqas yana daga cikin sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin yana daga cikin ƴan gaba dai gaba dai domin shi Sa'adu yana cikin mutane bakwai waɗanda sayyidina Abubakar ya kira zuwa ga musulunci kuma Sa'ad bin Abi Waqqas din nan duk gwagwarmayar da aka yi a Makka da shi aka yi ta kuma bayan nan Sa'ad bin Abi Waqqas in dai mutum ne sahabi wanda zai dauki kibiya ya ja ya samu kafiri ya samu lada to shi ya fara duk sabon duniya Sa'ad bin Abi Waqqas kenan kuma Sa'ad bin Abi Waqqas din nan shine yayi wata irin jara'a da shi da mahaifiyar shi lokacin da ya musulunta mahaifiyarta ce ba ta ƙara cin abinci ba ta ƙara shan abin sha ba ta ƙara shiga inuwa har sai ya sai ya ba addini kwana ɗaya tsohuwa na rana kwana biyu kwana uku wannan ya ce kai ba ka ga ai maganin tsohuwan nan kawai je ce ke inna da ka take shi wallahi akan addinin na musulunci idan kina da rai guda ɗari ɗaya ya fita a ce saura tasa'in da tara wani ya ƙara fita a ce saura da takwas a dinga a dinga har su zama goma a ce saura tara saura takwas saura bakwai saura a ce saura ɗaya ce wallahi zan yi da ɗayan nan ya fita ba zan ba addinin nan ba ai tsohuwa ya ta girgiza kai ta nemi inuwa ta zauna ce to abin nan ba na ba na wasa ba sa'adu bin abi waqasi kenan kuma yana daga cikin sahabbai wanda annabi alaihi salatu wassalam ya je ya gaishe su a gidansu ya masa addu'a bai da lafiya manzo Allah ya gaishe shi ya mai addu'a har ma manzo Allah ya mai garantin cewa zai yi tsawon rai da haka sahabi ne jalili kwarai kuwa yana da abubuwan mamaki in an shiga cikin tarihi za a ci irin abubuwan da da irin gogormaya ta kala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna allaha haqiqa Allah madaukakin sarki yuhibbul yuhibbul abda taqiyya Allah yana son bawa attaqiyya mai kiyaye iyakokin Allah daga takwa ne Allah yana son bawa wanda ke kiyaye iyakokin Allah ba iyakokin Allah da yawa wajen sallah akwai iyakoki azumi zakka haji nan wajen kenan waje abubuwan da Allah ya haramta shan giya zina chata gulma annamimanci kallon banza ga tsine da baki hamzu lamzu ko ga sunan su ma duk ana son takawa cikinsu. To, in kana son Allah ya soka, sai ka bi dukkan wani aikin alhairi kaga ka aikata shi. Sai kuma duk wani aiki na saɓan Allah kaga ka bashi to lokacin Allah ke son ka kake son Allah. Amma in ka riga ka ga wajen ƙarya ba ka da kaso, amma wajen annami manci ga kana da kaso to akwai saura. Ba za a ce ma muttaki ba. Allah ya gaya mana su ko? alif lam zalika kitab hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim to sai ka tuka wa'annan kake muttaqi to dan Allah yanzu muttaqai guda nawa ne kaga ni to da haka dai a dunkule shine Allah yana son bawa al-taqiyya mai kiyaye iyakokin Allah al-ganiyya wanda yake mawadaci to ba wadata wata kudi ba kuma to ba wadata kudi ba a'a wadata manzo Allah yana cewa ba wadata bace wadata ta kitan duniya a'a wadata ita ce wadatar zuci Allah ya baka wadatar zuci ya zama kawai ka wadatu da Allah abinda Allah ya baka ka gode wanda bai baka ba kuma Allah samu wanda ya ba alkhairi to gina kenan amma ba yanzu miliyan ita ina da miliyan 100 to in Allah ya da wannan kasuwancin da na fara kafin kafin January mai zuwa insha Allah ina ganin kudi na sun kai miliyan 200 a ka samu matsala a abinda ake so in kana son ta kawo wannan miliyan 100 dauke ta ka ba Allah ba ka sai na abubakar ba da ya ba Allah ya yi hasara to kai ma ka zama halifa abubakar ma amma dai wannan tauhidin ai yana da wuya kuwa yawa a kai ta sa'ad bin abi wa qasim to sai ka kasa uku ka bada kashi biyu ka rike kashi ɗaya to ka dan yi takawa kenan yawa in ko ka ga baka iya ka rike abinka dai ka rinka sadaka da kyauta yawwa duk yanda kai shi dai Allah abin da yake so a dai bi shi yawwa alhafiya yace kuma wanda yake alhafiya mai koyewa ma'ana hafi nan ma wasu malamai suka ce mai koyi ayyukan alhairi duk abin da zai na alhairi bai bari a gane in zai baka sadaka ba sai an je shi kai wani zo cikin kuɗin ɗauka zaka kai ma wani a'a sai dai ya sunna maka kawai kai da shi ka sani wasu ma suka ce a alhafiya mai ɓoye mai ɓoye abin da Allah ya mai a cikin mutane. In mai kuɗi ne, in ya zo ya iske ana bayan ana gina masallaci, to bayan kuma ya ba da gudunmuwa wai kuma sai ya zo ya tuɗe shi ma a kama aiki da shi. Ya kaga sai ga watakila lebura ne za a sallamai. Lafiya kenan. in malami ne ya zama duk inda ya je ba bukatar sai ya shiga gaba an san ga yanan ya zo ba a'a ya koye ya shige cikin mutane ya ta hidimar shi tare da kowa a cikin kowane irin mu'amala ka zama kai mai koya kanka ne kada ya zama duk inda aka je kai kake so a san ka kai ke so ka shiga gaba in ba kai ba ba kowa wannan ba halin mai imani bane halin mai imani ka rinka koya kanka mu kalli a wannan a wannan wannan sahai wannan tabiyin wanda yayi mu'amala da sai na umar din nan wanda manzo Allah ya ce mai addu'a ya sunan shi dai waisul qarani Waisul Karani da ya mu'amala sai na Umar ya ce zai tafi Iraki ne, ya ce zai rubuta mai takarda ya kai ba gwamnan me ya ce, ya ce a kaban ni, in zama a cikin koma bayan mutane ya fi min da in zama daga cikin manya-manyansu. Wai hariri na cewa lajobul biladi ma'al mataraba habba ilayya min al-martaba. Ka shiga kawai inda ake zuwa a jeho dila ka hau saman mota ka hau kakka ce a ni ai ni wane ne inda ake nuna wane he an ce aljanna za ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira amma duk girman ka nan a duniya da ka mutu ni talaka na mutu sai ga kabari na gana ka likafanin mu iri ɗaya limamin mu iri ɗaya mankaran mu iri ɗaya to da haka ana son ɓoye kai a cikin abubuwa Allah ka ba mu iko rawa muslim imamu muslim ya rawaita hadisin wal murad bil gani abinda ake nufi daga al gani din nan ginan nafsi ita ce wadatar zuciya kama sabaka kama yanda hadisin ya gabata wa nabi sayyidin al khudri radiyallahu anhu qal qala rajulun ayyun nas afdal ya rasulullah qala mu'minun yajahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah qala thumma man qala rajulun mu'tazilun fi shi'bin min ash-shi'abi يعبد ربه وفي رواية يتق الله ويدعو الناس من شره an so daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara mashi yadda wanda Abu Sa'id al-Khudri shi ma da yana daga cikin manyan manyan sahabbai wanda an samu abubuwa da yawa a wajen shi kuma shi mutum ne gona gona shi kullun yana gona wata rana ma'aikin Allah alaihi salam ya ce ma ya Abu Sa'id ya ce labbaika ya rasulullah ya ce na ga kai mutum ne mai son zama a ƙauye mai son zama a daji cikin dabbobi ya ce to abin da nake umartar ka da shi duk lokacin da sallah ta yi ka kira sallah idan ka kira sallan nan manzo Allah ya lissafa abubuwa da yawa ya ce wani mala'ika ba zai ji ka ba ko wani mutum ko wata itaciya ko wani dutse ko wani ɓallin ƙasa ya dinga lissafa abubuwa ce ba wanda zai ji ka kayi kiran sallan nan face ranar kiyama sai ya maka shaida da imani dalilin Abu Sa'id aka samu wannan kenan aka gano ashe idan mutum na kiran sallah to zai samu shaidu da yawa ranar tashin alkiyama shine ma fassara hadisin da annabi ke cewa almu'azzinuna adawalan nasu a anaqat wai ma'ana da an daga ladan kowa zai ta eh ai ta nuna shi shine shine ladanin mu shine ladanin mu to kai yanzu da an ce kira sallah ka dinga awana kira ne ba a ce ana yi ana talauci na ga maka shedan ne ya maka wahami kawai bai san a nuna ka ranar kiyama sai za ce wallahi da kai talauci za kai kaga ji ladan wani shi ma ladan wani ka ga maka ladanai talaka ne ka je Saudiya ka gani motar da ladan ke hawa gwamnan ƙasar ku bai iya hawan irinta. To muna abin da ke aukuwa ne mu ba mu tausayin ladanan kuma su ma ladanan mafi yawa su sai abubuwa sun kare suke zuwa su kama ladan. To shi za kake ganin abin haka. Amma kamata ya kowane masallacin aka ce ga ladan mutanen masallacin su taru su yi mai shago kusa da masallacin. Ai mai jahali lokacin sallah ya kulle ya kira sallah. Amma sabon ladan bai da abin da zai yi ba dole kaga kullum rigar shi na kecewa shi ne da haka to shi abu sa'idin al-khudri saboda shi aka samu wannan kala yace kala rajulun wani mutum ya ce ba a san kowaye ba ayyun nasi afdal ya rasulullah ya ma'aikin Allah wai a cikin mutane baki ɗayan mutane wane ne madaukaki mafifici qala sai annabi alaihi salamu yace mu'minin yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah a samu mumini wanda yake yin jihadi da kanshi da dukiyar shi ya fita jihadi ya dau makami ya tai jihadi in jihadin na makami ne kuma ya bada kudin shi in kuma irin yanzu ne da wancan jihadin ke da wahala to ai aikin alkhairi misali makaranta ce za a gina ka ɗauko kuɗinka ka sa kuma aka ce gobe za a bara fandishan ka ɗau ƴar ƙaramar rigar ka sa ka je kai ta miƙa bulo ko ka rinka ɗora ma siminti kana kaiwa to in kana neman maɗaukaki cikin mutane ka samu wannan to ka gode ma Allah kun ga alhamdulillah Allah mun gode maka ai mun dan samu irin waɗannan cikin mu ko mun samu irin waɗannan mutum ya kawo kuɗi da an ce ana neman kifan yashi ya kawo kuma da an zo an ce ana aiki ga da shi aiki ai duk mun ga irin waɗannan ko da haka mu gode mu Allah Allah ka saya mu cikin madaukakan mu'minai da haka shi yasa kullun shi addinin musulunci abin da yake nema yana neman ka yi shi a aikata kuma ka yi shi a karanci in ka ba da kuɗinka, to kada in an ce za a aiki kuma ka noki, a'a, wataƙila kuɗin akwai wata gwiwa, amma in ka zo ka miƙa bulo, miƙa bulon sai Allah ya sa ya yarda da kai. To da haka ba ka ba da kuɗi ba ne kawai aikin addini, sai na abubakar bai fi ka ba da kuɗi ba. Amma duk inda manzo Allah ya je yaƙi da sai na abubakar ya ce. Abdurrahman bin Aufin ya fi ka kuɗi, ya fi ka ba da kuɗi, amma di mafi yawan ya ƙoƙi da shi akai. kai Abdurrahman yana da martaba ta sai da manzo Allah ya bi shi sallah su uku waye liman Abdurrahman waye mamu sayyidina Rasulullah ka gani to da haka mafificin mumini wanda yake yin jihadi da kanshi da dukiyar shi in ka bada kuɗi kuma kai da dukiya kuma yanzu lalacewa mata yawa ba kuɗin ba jikin ko ba haka muke ba a ce da Allah jama'a taimaka fi sabilillah za a yi kaza mutum in ya zaro dihe ya gama tsince kuɗin masu kyau ya ɗauko da bai so ya bada in aka ce za a yi sharar masallaci za a sai tsintsiya ya ƙi bada kuɗin tsintsiya kuma ya ƙi share masallaci in makaranta ce aka ce za a yi ma taimako ya ƙi bada kuɗin kuma ya ƙi zuwa aikin makarantar da shi kalli annabi alaihi salam dan fa manzo Allah ya koya mana abu da za a gina masallacin manzo Allah sahabbai ke aiki amma manzo Allah alaihi salamu shi ma ya tashi shi da mara kawai sai a ganshi da gulo ya dauko wani sahabi ya karba ya ance sai ya koma ya anso wani ya dauko wani sai Rasulullah ka huta ya ce a'a ina so in yi tarayya da ku a cikin wannan ladar kazan ko lada ne za ta amfana ma annabi bunda za ta amfana mishi amma annabi alayhi salamu ya zo ya zage damtse da za su yi hijira zuwa madina tare da sina abubakar sina abubakar shi ya sai raƙuma annabi ya ce ban yadda ba in sai ɗaya ka sai ɗaya don ina son in tarayya da kai a wajen ladan hijira da annabi zai ce ma Allah na fasa hijiran nan zan zauna ba dole hijirar ta dawo nan ba amma dan annabi alayhi salam ya motsa jikin shi kuma ya bada kuɗin shi to kai ya kai sai mu kalli kawunan mu nawa kake ba Allah nawa kake motsa ma jikinka wanda ya kamata kullum ka gane nawa ka ba Allah kuɗi kuma nawa kai mai aikin ibada da jikinka kullum ya kamata mutum ya gane wannan wallahi da za mu taimaki kawunan mu a ce kawai kuɗin da muke ba surutu mafi yawan shi bai da amfani kuɗin kati a ce in ka sai katin ɗari biyu kuma ka ɗau ɗari biyu ka ba Allah ya aje maka. Ka gani? Ka san da yanzu kullum in dai mutum na da waya bai dai gaza kashe naira ɗari. To yanzu dan Allah da za mu taimaki kanmu kullum in ka sai katin ɗari kuma ka ɗauki naira ɗari ka ba da gudunmuwa addini. Da Allah kana tunanin addinin nan zai yi bara? Yanzu duk mun zo karatu nan. Ka ce da Allah duk wanda ya zo karatun nan katin nawa ka siya yau? katin ɗari biyu sai ka ce to kuma ga tallafin marayu su ma a sa masa ɗari biyu ka yi asara da tallafin marayu da katin ka ina asara ta za ka ‘yan uwa addini ana yin aiki ne da dukiya kuma ana yin aiki da jiki Allah ka ba mu ikon yi a summa man qala sai yace summa man daga nan kuma sai wa qala sai annabi alaihi salamu yace mai summa rajulun mu'tazilun sannan wani mutum mai kebewa fi shi'ibin a cikin wani kwari mina shi'abi daga cikin kwararruka ya abudu rabbahu ya keɓe yana bauta ma ubangijin shi in kana neman mutum na biyu mai daraja bayan wancan to mutumin da ya ga banna ce yawa ya kwashi ina shi ina shi yaje ya samu wani lungu ko wani daki ya zaman shi kawai yana bauta Allah ba ruwan shi da kowa to wannan fa daga nan ne fa sufanci ya fara ka keɓance kai ta zikirin Allah da salloli da abubuwa daban-daban ka fuskanci Allah wanda ya kamata kullum mutum ya kokari ya zama yana da koda wata awa ɗaya ce wanda yake kebancewa yana gana da ubangijin shi ko awa ɗaya ce awa 24 ka ware awa ɗaya wanda daga karfe 8 na dare zuwa 9 ba zan magana da kowa ba ba zan dau waya kowa ba kawai tarbiyya zan dauka istighfari za misali ko la ilaha illallah za ko salatin annabi zan ko karatun qur'ani zan to yanzu Allah ya taimake ka kullun awa daya awa daya sai Allah ya taimake ka kashe kar 50 ka kaddara da awan nan duk lalacewa ai ka istighfari dubu ko to kaga duk shekara kana da istighfari dubu ɗari uku da sittin to sai kuma ka shekara hamsin dubu ɗari uku da sittin sau hamsin miliyan nawa kai in karatun ƙur'ani ne ka ce to Allah kullum na ware awa ɗaya zan karatun ƙur'ani ka san dai duk nauyin bakinka ka yi izu biyu a awa ko to sai ka ce izu biyu sau ɗari uku da sittin to kuma sau shekarun da kai in na fila ce in na fila ce kullum a ba mu hankali na in nafila ce kullun ka ce to zan yi awa ɗaya ina nafila wallahi in ka tsara wannan kawai wataƙila tun kana na zaka ji kai wani ai waliyin Allah ne ka tsara wannan awa ɗayan kawai amma da Allah yanzu cikin mu nan wane ne ya tsara wannan awa ɗayan kullun ya sallama ta farilla da ake kullun faɗa kake da liman ya haƙi zuwa da wuri in kuma ya zo ya dogon kuma kai ta faɗa ko shi liman bai san mutane na da hidindimu ba ne. Amma duk sallan nan ba ki ɗayanta ba ta kai minti goma ba. Wata irin asara ke damun mu. To da haka lallai ‘yan uwa wajibi ne ya zama cewa mutum yana yin uzla yana tsorace wa mutane ko baka shiga daji ba. Kana da wani lokaci da zaka ce wannan lokacin ka bar shi tsakaninka da Ubangiji. Wannan shine daraja ta biyu wadda mutum zai samu a cikin darajojin da zai zama bai da kusan ba wani mai kusanci da Allah sai mai wannan daraja wa fi riwayata a wata riwaya yattaqilla yana jin tsoron Allah amma fa sharadi waya da unnasa min sharri kuma yana kyala mutane daga yi masa sharri ka koma can ba ruwanka da kowa ko ba ruwanka da yi ma mutane sharri dan nan ana samun matsala mutum ya dauce rubin ya shiga ɗakin ya ce halwa yake to amma kuma yana nan da ya tunano wannan jin haushin shi Allah ya tsine mai Allah ya tsine ma wani Allah lalata wani Allah ya ma wani kaza ko kuma a kana nan kai shedan ya tasiri a zuciyarka kuma kana jin cewa kai yanzu ko wannan na can na shan giya ai ko ni na ji daɗi ana ina ta istighfari na kai mai shari ko ka dinga ganin mutane sun lalace mutane yanzu wasu na can suna kwallo wasu na can sulma wasu na can na kaza ne ko ka gani na ina ta istighfar shi dan yayi masiya wallahi ka samu matsala a'a ka rinka ganin kai ne ka fi kowa zunubi shi yasa ma aka kebe ka kamar yadda ake kebe mai corona aka kebe ka corona gare ka an fahimta ko ba mai laifi ake kebewa ba to Allah ya kebe ka da ka kafi kowa zunubi haka ya kamata ka zama amma da ka fara ganin ai kai ai kai to an samu matsala to da ka ƴan uwa wannan matakai ne da ake jawo hankalinmu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu daina irin abubuwan da muke wanda gaskiya ya kamata a ce kowa daga yau ya makan shi wannan hisabi kullun ka ware makanka in ma kana ganin awa ta yawa to minti talatin wannan minti talatin ɗin kullum Allah ne maka alƙawalin zan ɗau minti talatin ina istighfari ko hailala ko salati ko tasbihi ko karatun qur'ani ko wani abu yanzu Allah da wanda ya kasa ba Allah minti talatin kullum to ya za a ce mai ne ai dai ba ai ya wuce dan asara ma in uwa asara ce ma ai ya kamata ya kai to da ka ɗan uwa mu yi ƙoƙari shi aikin alhairi da kaɗan da kaɗan aiki ka kalli rayuwarka kowa nan da an maganar shiga aljanna abinda zai so makawowa sallah to ɗauki sallarka ba sallah biyar ba ce kowace sallah da alwalarka da sallar ya wuce minti goma to ka ƙaddara sha biyar minti sha biyar sau goma nawa kenan eh minti sha biyar so biyar minti saba'in da biyar ko minti awa ɗaya da minti kwata ko to a cikin awa goma sha biyu da Allah ya baka idan ma ka yi sallah ta waliyai kullum za ka yi sallah awa ɗaya ne da kwata awa goma sha ɗaya da minti arba'in da biyar Allah ya ban maka kai abin da ka ga dama amma da an ce ala samu suka da imani kace ka ai muna samun sallah mu alhamdulillah me ko da kamata yayi ma a ce mana sallan na 50 da aka dora mana da ita ma aka ban mana sai aka ban mana to amma duk an sassake an sassake an sassake wanda annabi alaihi salam da ya koma a biyar din nan Allah sauƙaƙe mai ne ana aiki an maida ta hudu ya koma a ce an maida ta uku ya koma a ce an maida ta biyu ya koma a ce an maida ta daya in ma ya koma a ce to an yafe musu ba sai sun yi ba to amma biyar din jiyan da muke fama da ita saka yan uwa mu yi kokari mu koma ga Allah mu fuskanci Allah da ibada musamman a irin wannan zamanin namu mai mugun hadarin gaske Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa to ina ganin saboda yanayin lokaci kuma tunda ranar budewa ce ne kamata mu kwana sai in Allah subhanahu wataala kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda ko muka yi kuskure Allah ya gafarta mana dan alfaran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil rabi hudda mutum kwamitin marayu a tashi a zagaya kamar yadda aka saba zagayawa wanda ma ai ya kamata yau asusun marayu ya cika inda an sha wa'azi da yawa wannan kenan ko bayan wannan duk dai an yi ƴan uwa an yi rashe-rashe da yawa amma dai an san muna da manya-manyan rashe-rashe wajen guda uku na akwai khalifa Sheikh Tijjani dan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu Allah ya mai rasuwa kuma hikima Allah da yake Allah ya tashi ƙari kuma ana kici kicin rufe shi kuma kanin shi ya rasu shi kuma an rufe shi shi ma da ko kwana biyu ne shi kuma wani ya rasu da haka yanzu cikin wannan sati biyun na 'ya'yan shehu guda uku suka koma zuwa ga Allah baki ɗaya. Amma wannan ba wani abin ban mamaki ba ne a wajen Allah. Ko? Ai mai gidansu baki ɗaya mai gidan shehu Ibrahim ɗin ma duka. Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Ai shi rana ɗaya mahaifiyar shi ta rasu da safi. Mahaifin shi na kwance bai da lafiya. Za a yi sallar la'asar shi ma mahaifin ya rasu. din an tattara wa'annan duk in an tattara mutanen duniya sun kai darajar su jikokin manzo Allah ne fa to da haka ita duniya aka ta gada Allah ya ga dama ma a sakan guda diya ta da duniya to abinda ne muke fata daga Allah Allah ya gafarta musu abubuwan da suka yi na daidai Allah ya ba su lada wanda suka yi na kuskure Allah ya yafe musu Allah ya yarda da su mu ma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani wanda ko babu komai ya kamata a tijjanawa su yi koyi da irin halayen shehu tijjani in yan wanda ko babu komai an ce shehu tijjani in yan mutum ne mai faɗin gaskiya ko gaban wani yana da ƙoƙari in dai yana in dai abu ya tashi na maganar gaskiya to ko gaban wani shehu tijjani yanzu ya faɗe ta misali an ce wata rana yawan dai wannan mutanen namu majazuban nan na ƙarya na'am sai Shehu Tijjani ya lokacin Imam Hassan ya rasu an naɗa wannan Shehu Tijjani limamin masallacin Shehu to ya taho masallaci kawai mutane a masallaci aka kama sise inya sise inya Shehu Tijjani bai nan to da juma'a ta dawo ya zo zai shigo masallaci aka kama wannan sise din. sai Shehu Tijjani ya tashi gashi kan mimbari ya shi lafika ce daga yau duk wanda aka tsara zuwa nan masallaci ya ce mana wani sisa ko in ya fice sai na la'ance shi wa annal masajid lillahi ma Allah ya ada kuma na taba jin mala harusu da nan ma na ga ya faɗi magana na taba ji ce bai taba ganin mutum mai kyautar shi ba yace akwai wani mutum wannan na ji tun kafin ya faɗa ba yace akwai wani mutum sai Shehu Tijjani ya ga wani agogo hannun shi yace siyo mai irin shi. Da ya je wajen mutumin sai ya ce ai ko kaga su guda yace ma ai Shehu Tijjani in ya fice sai ya ce to na bashi kyauta. Sai ce to zo mu je yi maka addu'a. Yace da ya zo wajen ya mai addu'a shi ai ya ba kaza kaza yace to agogo ya ban sai ya ciro na hannun shi shi kuma na gol ne. Sai ce to ga tukuicin agogon da ka ba. Tukuicin da ya bashi ya fi akwakun agogon nashi duka. ko mutumin da zaka ga kana ba kuɗi wannan kowa ya gani da ka bashi kuɗi fata ya shafa sai ya dauka ya ba wani da ka bashi sai ya dauka ya ba wani haka shi rayuwar shi ko to da haka ƴan uwa mu yi kokari mu ma mu kwatanta irin wannan mu zama masu kyauta masu faɗin gaskiya masu ilimi masu dadi abubuwa nan da yawa ko mu zama muna da wayewa irin tashi kaga shi ba zama yayi zaman shehu tashin gimba kawai hatta tara ya taba tsayawa wata ɗan majalisa ce a ƙasar wa yana ɗan shewa amma ya tsaya takara aka buga siyasa da shi amma kai yanzu nan da na zo na tsaya kansila nan zai ga karatun na yawara yawwa kun gari to mu zama masu wayewa a addini yawwa zama masu wayewa a addini wannan shine haka Allah ya gafarta musu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai tambaya wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullah na'am ana maganar ruwa Na'am, ake cewa sai kan yi cewa idan kwata ta taba jikin mutum na'am, idan ya sa omo ya wanke eh, ya wanke a zahiri eh, amma a shari'a wannan ne ko saboda ruwan ya canza eh.
shi
Eh gaskiya ne malam ke magana a karatun mu ashe ana dai jin karatun fikihu da muke a waya. Cewa a cikin karatu ina magana bambancin ruwa. Nake cewa idan mutum kwata ta taba jikin shi sai ya sa omo da sa ya sa omo da ruwa ya wanke. To a zahiri ya wanke. Amma a baɗini najasa na nan. Saboda shi bai halatta a wanke najasa sai da ruwa ɗahiran muɗahiran. mai tsarki abin tsarkakewa. Da haka idan mutum najasa ta taɓa jikin shi ya sa omo ya wanke, to ba ta wanku ba. A zahiri da ya yi tsafta, amma dai haƙiƙanin najasan nan sai ka sa ruwa zalla wanda kalar shi da ɗanɗanon shi da ƙanshin shi ba su canza ba ka wanke, to lokacin ne yawan. Wannan haka yake, ka fahimta? Na'am. Da haka ko a wajen wankan janaba, sai mutane sun kula. Idan janaba ta samu mutum, kada kawai daman za ka yi wanka ka tai biki kawai shi kenan ka hautsina da sabulu da sauransu eh ka yi wankan biki amma dai janaba tana in an je za a yi wankan janaba in za ka haide ka yi wanka biyu na farko kai na janaba in ka gama kuma kai na soso da sabulu wannan na tsaftar gari ne wancan ko na tsaftar addini da ruwa zalla ake yin shi an fahimta alaikum salam na'am idan mutum abu kalmani ya taba jikin shi na'am shi zai iya yin sallah da wannan ko dole shi ya wanke sannan kuma ruwan tsauraya na wurin wanki misali Mm, mm.
ya ya zama tsarkake ko kuwa shi ma sai ka wanke kowane daban daban Na'am. To, tambayar farko kace idan maniyi ya taba jikin mutum zai iya yin sallah da shi? Ai da maniyi da kwata duk hukuncin su ɗaya, duk sunan su najasa. Da haka mutum ba zai yi sallah da tufafin da yake da najasa ba. Dole sai ya kama daidai inda maniyin nan ya taba ya wanki. Ka fahimci wannan? Abu na biyu kuma ruwan ɗauraya. Ai ba ɗahirin mu ɗahirin bane. Ai in ruwan ɗauraya kalar shi ta canza. ɗanɗanon shi ya canza, ƙanshin shi ya canza. Kaga wanda ake yin tsarkin ibada da shi kamar yadda na gaya ma wanda tsarkin shi a kalar shi da ɗanɗanon shi da ƙanshin shi ba su canza ba. An fahimta? Yawwa. Allah ya mana muwafaka. Amin amin. Allah ya mana muwafaka. Kalas? To to wa alaikum salam.
Arin bayanin da nake so in ma game da tambayar da malam ya gama yanzu.
Na'am.
Kenan kamar idan mutum yana da najasar da take a cikin tufafin Na'am.
kenan ruwa ya kamata ya fara sawa ya wanke kafin ya sa koman ko kuwa idan ya riga ya sa a cikin koman ya yi tsaurai Mm.
to yana da kyau kuma ya samu wani ruwan Na'am.
wanda yake bai da bai cuɗanya da koman ba Na'am.
saboda misali kamar ni ne na sa tufafin da
Najasar.
kuma da wata najasa a jiki Mm.
to sai na riga na sa shi a cikin komo na wanke Na'am.
to kuma kila zan yi ruwan tsauraya ɗaya biyu uku ma kila koman bai gama fita daga ciki ba Mm.
to a nan ya ya kamata in yi yadda zan tsarkake wancan Najasar.
najasar Eh to, to a dunkule idan misali da najasa a jikin tufafin mutum, to kuma dama watakila tufafin ya yi dauɗa ana so a wanki. To idan ka zo kawai kana zuwa ka saka shi cikin ruwan omo ka hautsina, to ai ka faɗa da najasa ne. Inda bata kai ba ka kai ta. An gane? Abin da ya kamace ka da ka zo tufafinka ne da maniyi jiki ko kwatace ko ayi ka kama daidai gum. Sai ka sa ruwa, ka rinka ɗebo ruwa kana zubawa a ƙasa, kana murzawa. in ka wanke shi tukunne ka je kai wankin omo an fahimta amma idan ka zo misali da kwata kuma ya kasa ka kasa omo to ai shikenan yanzu tufafin ka dukan shi ka sa mai najasa bokitin ka ka sa mai najasa omon ka ka sa mai najasa kaga an yi an yi gwajin gwala ke an fahimta da haka kamata ya a wanke gurin to idan ko mutum ya yi wancan to abin da yanzu ke kan shi in wando ne to sai ya samu wani ruwan daban mai tsarki sai ya rinka zuba yana marza ya tabbatar ruwan ya wanke wannan wandan to ya wanke najasa ya tsarkake shi kenan an fahimta na'am wa alaikum salam na'am eh shi arabiyu shi laƙabin sunan manzon Allah ne Muhammadul Arabi me wannan sunan balarabe ai kowa ya zan balarabe ne ko in kana ce mutum arabi kamar kawai ka ka ka ce ka ka haifi ɗani ka rinka ce mai bahaushe bahaushe ko ko baka tafi ai sunan yare ne ko to amma shi wancan arabin ya samu girma ne saboda wanda ya hito daga cikin larabawa haka in ka haifi ɗa ka ce mai arabi kana nufin sunan shi muhammadul arabi wannan shi ne kuma suna ne mai kyau ana iya sawa na'am
kayana suna da kyau amma kuma ya tafi da ga wasu mutane sun fi kai mai wanki da su mai bayani mm.
ya haɗa da nawa
To a nan, shi a nan gun, malami ke tambaya, a ba mu hankali na. Malami ke tambaya wai idan mutum na kai wanki, a takaice dai su masu wanki in aka je ai cakuɗawa suke, sai ta wankewa kawai ko? To wataƙila ai wancan wataƙila ma wani na inyamuri ne, wani na waye, wani na waye ta an haɗa. To kai nan gun, kawai abin da za ka yi tun da dai ka tabbatar da tufafinka mai tsarki ne to ko da nawa ya sha kuɗa ba ruwanka in an wanke an goge kawai ka sa abin ka kai ta sallaka ne tsarki ka sani an fahimta yawa shari'a ta yarda da wannan ai kun ga yan shari'a ta ce misali da ka zo ka shigo wani lungu kawai sai aka watso ruwa sai ya wanke ka sai ka duba ka duba bai dai ba ga wata alamar najasa ba malamai suka ce kawai ka wuce ka ce yara ne ke wasa suka watsu ruwa kawai kaka dinga cewa ai fitsari ne a kawai ni an tambaya nan gida to in ka kasa natsuwa ma in aka tambaya aka ce yara ne ke wasa ka yadda yara ne kawai to shi ma nan aka sha kuɗa kawai kai dai ka yadda ka ba shi wanki ya wanke ma kaya ka ci gaba da sa ai kaga kaman kayan gwanjo ko kayan gwanjo ai shari'a ba ta ce dole ya ka wanke ba kai ko daga ganin wani wandan ka san na mara sallah shi. ko ko ba ruwanka kawai ba za ka ce dole ni sai na wanke ba a'a kawai da an kawo kawai goge kawai ka sa abin ka ci gaba da hidimar in kai najasar ta samu wajen ka yi ka wanke wannan shine kalas Allah ya mana wa alaikum salam magana ta mala akan magana halwa na'am wai mutanen da suke shiga halwa su kwana irin arba'in da malam ya magana kalar juma'a gaskiya ne malamin na magana an yi magana halwa cewa mutane wasu za su shiga su wajen kwana arba'in ko to ya magana juma'a to shi ita juma'a farilla ce kuma zuwa wajen ta farilla ne to amma kamar yadda shehu magal futi ya faɗa cikin rimawa ya ce to ai ku kula akwai wasu uzurori waɗanda suke hana zuwa juma'a daga cikin wannan uzurorin har akwai neman duniya yanzu da wanda ya te Kano siyo kaya da wanda ya te Kano zumunci da wanda ya te Kano ta'aziyya ko idan juma'a in suka tai juma'a na nan kansu ko ta faɗi wanda ya te siyo kaya me yaje siyowa nemuwa an ce duniya ta juma'a ta haɗa kan shi ce to kaifa bi man talaba rabbuhu yaya kuma ga wanda ya je neman Allah to ai wanda yaje neman Allah ai shine hakko ma juma'a ta fata kan shi daga in ka je ka shige daki kana halwa ka shekara kaza kai ta azhar din ka ba matsala kana neman yadda Allah ne ba laifi an fahimta to amma dai wasu kuma malaman suka ce to in dai halwa ce to abin da ya kamata duk juma'a ka fito kai juma'a ka koma ka ci gaba da halwarka yau to da haka duk wanda mutum ya cikin wa'annan babu laifi insha Allah Allah ya mana wa alaikum salam maganan na tufafi mm mm mm eh mm mm Na'am. Eh. To, to wannan shi kullum aka yi tambaya irin wannan ta dunkule ana fidda kawai menene abin da malaman fiqh suka fidda. Shi saɓani wajen mani cewa in ka kalli hadisi ko na abulugul marami akwai hadisai daban-daban. Za ga an roci hadisi daga Aisha ta ce ina kankare mani daga jikin tufafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya fite ya sallah da tufafin. ko wani gun kuma ta ce ina wanke mani daga jikin tufafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama shedar ruwan bai bushe bai fita ya sallah can an kankare abinda aka kankare an wanke nan kuma gashi an wanke to malamai mu haƙiƙo ne suka ce to ai abin kallo dai da farko shi wannan maniyin na inda ya fito daga wanda ya fito ai shi ba najasa bane kaga ba za a yi hukunci a nan ba to sai a dawo to menene hukuncin mani a shari'a a hukuncin mani a shari'a abinda malamai suka tafi akan shi mani dai najasa ne to tunda najasa ne idan ya fito a wanke shi to haka wannan safanin ne idan mutum ya ce da wancan wanda ya hito aka kankare da nashi duk iri ɗaya ne to shikenan an fahimta in kuma ya ce a ba iri ɗaya bane to sai ya shiga sai ta yi shi ya rinka wankewa kuma wasu malaman suka tafi to a to ai duk abin da yazo da harshe biyu to kawai kaga menene abin da ko ka wuce gaba ba za a tambaye ka misali kai ne zaka shiga mota sai wani ya ce kudin mota ai da ka je tisha kudin zare ne ra dubu sai wani ya ce a a kudin zare 800 shikenan ka shiga mota kai kuma ɗarin ka takwas Allah baka cikin kaulani amma in naira ka dubu ba in aka ce ɗari takwas sai ka ce ban ɗari biyu ta in sa aljihu ba matsala to sai malaman fiƙi ce to idan wannan abu aka ce a najasa ne aka ce ba najasa ba ne to zaman lafiya wanke shi in ka wanke ba za a ce kayi laifi ba ina fata an fahimta Allah ya mana muwafaka to malam daga kai shi kenan lokaci ya tafi ban sa a kan har goma ta kusa amin na'am A'a, safa ba za ta ɗau hukuncin huffi ba. Huffi na fata ne kuma shi huffi matsayin takalmi yake in an sa huffi ba a sa takalmi. Ka gane? Yanzu ko in ka ga ustad da safa yana yawo, ya nufi sakkwatar yaya. Lahiya ce? Yawwa, shi ko huffi takalmi ne. Kuma huffi abin da yasa aka ce ai shafa a cikin shi yana da wahalar sawa yana da wahalar tutsewa. an fahimta ita ko safawa da aka safa daban huffi daban ko ko mai iziya ya gaya mana cewa ba a yin shafa akan huffi wanda aka yi shi da kyalle ko kuma wanda yake daure an fahimta daga in kaga wani na shafa ya ce ma a hadisi ya gani to bar shi kawai ci gaba da shafarka yawwa in muka je can ka gane ka shafa wannan shine magana rabbana la tuzigh qulubana idza hadaytana hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana ij'al rabbana wa rabbana muslimin lak wa min dunina muslimin lak تعالوا لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله